أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba yan uwa za mu shiga darasi na biyu a cikin wannan risala mai albarka ta sheikh muhammad bin salih al-uthaymin da akan da'wa ila Allah ta'ala za mu tashi inda mala yake cewa wa bi hadha al-yaqin ko mala yace to wa bi hadha al-yaqin da wannan yaqini na abubuwan da malin ya faɗa na abubuwan da suke tabbatar da gaskiyar da'awa ta imani ya za'anu la'ibadu bayi za su yi ƙanƙan da kai li ahkamin lahi ga hukumce-hukumce Allah a shari'a na shari'a wa yi nafi zunaha su zartar da su shi ne a tamfi execution alama a radallahu biha akan abin da Allah ya nufa sawa'an shin daidai ne wafaqat ahwa'ahum ta dace da abin da zasu yake so am khalafatha ko ko ta saba domin ka san da dai in Allah ce ayi abu to akwai alkhairi ciki ko gane ko baka gane in Allah ya ce a bar abu to tabbas sharri na ko da ka gane haka ko baka gane haka in Allah ya gana ma sai ya ce maka bar abu kaza saboda kaza saboda kaza يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون كاجي إلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون كاجي هذا ما إلا إن يقرمكم سيهد ما إلا ما يتشكي الزهر ركأه صباح الركأة بيباك وكتي الله ميهك ما هكذا gida ya ce kai in ya gada akwai dai alkhairi in kai ina fata an fahimce ni shi yasa da nan ne muke bambantawa in Allah ce a bar abu sai ya gada a wani sai tsaya shidi ba ce kai bai ga banna ba to ilimin ka da Allah ɗaya sai an shiga an fara an gane bannan ta bayyana ko ba karan bane tawo malam yace kama annahum kama su mutane kama kamar yadda su mutane an gane ko muz'inuna suke miƙa wuya li ahkamillahi ga hukuncin Allah alqadariya na wato halitta na kaddara wanda Allah ya kaddara kai kadan Allah ya ce zaka mutuwa kace baka mutuwa fa qada'uhu hukuncin Allah nafidun mai zartuwa ne fihim a cikin su wa hum su mustaslimuna lahu suna mai masu miƙa wuya zuwa ga Allah a cikin hukuncin da ya kaddara radu ko sun so haka zalika ko sun so wannan amkari huhu ko sun kyamace haka a faghaira dinillahi yabghun yanzu di wani addinin Allah suke nema ya zaman tushi ne addini akwai wata qira'a a faghaira dinillahi tabghu walahu aslama min fis samawati wal ard dukkan wanda ke cikin sammai da kasai ga Allah kadai ya mika waya na al-islamu wato al'am kenan mika waya na tilas ba sai ko mun fahimta ba barbakon ya ce aslama man fis samawati wal ard lahu sai ce walahu shi kadai taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr ga Allah kadai amma ba kuma ko wani lokacin yufidu al-hasr ba wani lokacin bayanan ta hasr ba amma cikin ma'anar shi da fitowa zahiri na fata mun fahimci to annan yana nufin hasr ga Allah ne kadai wanda ke cikin samai da kasa ya mika waya tsaw an koya su wa karhan koyaki wa ilayhi yurja'un ko kuma wa ilayhi yarji'un an gane ko yaqub yana karanta wa ilaihi yarji'un ga Allah za su suke komawa wa ilaihi yarji'un ga Allah za a mayar da su domin mala'iku ne za su zo su mayar da kai zuwa ga Allah kuma ka koma zuwa ga Allah don haka kira oyin bu su karo da juna ba to wannan islam na miƙa wuya islamul am Allah ya ce in dan adam ya ji yunwa sai ya ci tuwo akwai wanda bai ji yunwa dan adam na da shawon mata shugaban kasa da duk duniya shi na cewa bai bukatar mace sai dai in babu lahiya zuyyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal bani wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fidda annabawa da suka yi shugabannin nan kasashe duk duniya Allah ce wal qad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan dhurriyya don haka ba laifi bane a ga malam ya je neman aure amma abinda ba aso a ga malam ya shiga harkar asha ka a ga mallan na zo ya ce ai an ga mallan wani gida can ya tafi wajen hira a inda ya aure ne mallan zai yi an matsala shi ma mallan ya halatta ya aure ko ba ka nan bane ya je ya ga wanda zai aura din amma sai a zo a mai da shi kamar wani abin a zo a gani an gane ko don haka wannan musuluncin dole ne ka yi kaɗan ka ce ba za ka je yunwa ba ka yi kaɗan ka ce ka ci tuwo ba za ka duka ba kai kashi dole in ma ba ka yi ma'allar kuɗi sai ka duka ma kashi wadda wato ilallah kira zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki da'watun ila ibadatillahi wahada kira ne zuwa ga abota ma Allah shi kadai imanan kana mai imani da Allah wa yaqinan kuma kai yaqini bi annahu la yastahiqqu al-ibadata la yastahiqqu al-ibadata cewa babu wanda ya cancanci bauta ahadun kowane ne kenan ahadun ba wani wanda ya cancanci bauta siwahu in ba Allah la malakun ko da wani mala'iki ne ko wani irin mala'iki wala nabiyun ko annabi wala waliyun ko wani waliyi wala ghairuhum ko wani su li'anna Allah huwa al-khaliq domin Allah shine yayi halitta wahada wushi kadai fa yajibu sai ya zamanto wajibi an yakuna huwa al-ma'bud shine za abota ma wahada wushi kadai tunda baka halitta ba dan me za abota ba wad'awatu ila Allah kira zuwa ga Allah da'watu ila al-imani kira ne zuwa ga imani al-jazim dauraren imani jazama ya daure abu shi yasa ake ce musu kuni al-jazmu bi kulli ma sabata lillahi ta'ala ga dukkan abin da ya tabbata ga Allah min asma'in na sunaye aw sifatin ko sifofi min tariqi kitabillah waɗanda sun ka zo ta hanyar littafin Allah shine alqur'ani aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ko sunnan manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda ta inganta wa annaha waɗannan kulluha sifatun sifofi ne haqiqiyatun na haqiqa sabitatun lahu sun tabbata ga Allah inda sun zo cikin alkur'ani ko sun dawo da ta inganta amma alal wajhi la'iq akan fuska wadda ta dace bihi da Allah min ghairi tahrifin ba tare da ka canza ma'ana ba asalin alharfu shine gefe wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi to harrafa sai an ka ce harrafa shi nan kamar ya karkatar da abu ya mai da shi ba ta inda an ka dora shi ba yi harrifun alkalima amma wadai wala ta'atilin ba tare da ta'atili ba ta'atili shi ne ka wofintar da abu in ji malaman zauri an gane ko kamar da abu vid sai ka ce allah sami'un na bila sam'in mai ji na kuma ba tare da ji ba ta'atili ke wala takyifin ba tare da takayif ba daga kaifa yaya abu ba ka san yadda Allah yake ji ba ba ka san yadda Allah yake gani ba tunda ba ka san zatar Allah ba wala tamthilin ba tare da misaltawa ba ka ce a'a ɗan an ce hannun Allah to kenan kamar hannun ɗan adam a'a ai shi zatar Allah ba irin zatar da adam bane Allah ce laysa kamithlihi shay ba wani abu da yake kama da Allah da ka tuna wani abu ya zo cikin kwakwalwa ka gane shi to ba Allah na ba don Allah bai da abin da yake da kama da shi wa huwa as-sami'ul basir Allah shine as-sami' mai ji al-basiru mai gani kaga sai da ya kore kamanceceniya da komai sannan ya tabbatar maka shi abin da ya dace da shi nafiyun wa isbat da ka fahimci wannan ka fahimci aqida ta alqur'ani ka fahimci aqida ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda shi da abin da ake son a gani ka fahimci aqida ta sahabbai ba su ci burutsu ba wadda'watu ila Allah kira zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki da'watun kira ne ila ittiba'i siratal mustaqim abi hanya madaidaiciya wanda muke karantawa cikin alhamdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allahu alaihim hanya wadanda Allah ya ni'ima akan su minan nabiyina sune annabawa intabihu kathiran nan min bayaniya ce min tana iya ɗaukar ma'ana fiye da goma mu iyakanmu in an kato cikin larabci an ka ce min sai a ce harful jarri min albaiti sai a ce min harful jarri albaiti ismun majrurun bi min wa alamati jarrihi alkasratu zahirati ala akhirih sai a ce an kare aiki wallahi kun ga kare min tana dukan ma'ana hiye da goma ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari yayi babi kan waɗannan haruffa da ma'anin da suke ɗauka muna fahimtar wannan da kyau ko kuma ka diba cikin huruful ma'ani littattafan da an kai kan huruful ma'ani domin nan in mun ka ce minan nabiyina sashe daga annabawa kenan akwai annabawan da Allah ya yi ma ni'ima akwai da Allah bai ma ni'ima kuma ga ma'ana ake nufi to wagga sunanta bayaniya li bayanil jinsi wani an ce min tana ɗaukar ma'ana ya da goma sai ce kai ya da goma ha yawan gaba taɓa jin wannan karatun ba ko ba karan bane to min tana iya zakkuwa littab'id tab'id daga ba'dun sasantawa a nuna sashe kaza sashe kaza shi yasa ake ce musulhu sasantawa kidan ko ne a dan mai na wani dan bangare shi hakuri tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd yace mi minhum ay ba'dahum sashen su Allah ya magana da shi akwai min li bayanil jinsi ta yi bayanin jinsin abin da ake nufi to nan irin ta ce da ya ce minan nabiyina siratan ladina an amallahu alaihim minan nabiyina su ne annabawa bayan rufin sashen annaba Allah ya musu ne ba ke ne sashen annaba Allah ya musu ne ba jihar da mazan shi ba ba zai yiwa ba muna fahimta wannan fashtanibur rijisa minal ausani ku nisanci kazamta minal ausani daga gumaka a to akwai gumkin da ba shirka ba ne duk gumki ai shirka ce kazamta ce muna fahimta wannan min tana iya zakuwa lil fasl bayna shay'aini rarrabewa tsakanin abubuwa guda biyu wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih ay yufassil bainahuma min tana iya zakuwa badaliya ta nuna madadin abu يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الحياة الآخرة من تنا إيه ذكوا لابتداء الغاية الزمنية تنونا قالوك تند زامني زي فارة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه تنا إيه ذكوا كما لابتداء الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى tana iya zakuwa littalili min ma khati'atihim ughriqu ay min khati'atihim ughriqu nau kariki to da wannan ne zaka iya kore yan shi'a sai su sai baka kunce duk sahabban yan aljanna ne amma Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima kaga minhum Allah ya ce sashen su ba duka sai ga katsayi saboda baka san min ko ma'anar da take dauka ba shin wagga min tab'idiyya ce ko ni bayanin jinsi a wajen dan shi a tab'idiyya ce sashen su sai kafirtar da wanda ke so ya rike uku ko hudu ko shidda ko bakwai ce su kadai na a wajen ahli sunna sai ce a'a min wagga bayaniya ce li bayanin jinsi minhum nan ana nuhin su din dai sahabban bayanin jinsin su ne akai amma saboda karancin bincike wani lokaci kuma mutum bai tsaya gino a ilimi bai sai shi faɗa mai mummuna aƙida ai takatakka Allah ya mura mai kyau to nan minan nabiyyi da sune annabawa siddiqi da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da mutane na gari dukkan waɗanda ana nufin dukkan su ba sasha su ake nufi ba siratil lahi alladhi wada'ahu li ibadihi hanya ce ta Allah wanda ya dora ta ga bayinsa ko ya azata musilan ilaihi hanya ce mai sa mutum ya kai zuwa ga Allah ma'ana ya kai zuwa ga rahama Allah ko wa muslihan li umuri dinihim wannan hanya ce mai gyara al'amuran addinin mutane wa duniyahum da na duniyarsu wa bi hadha littiba idan ka bi wannan hanya tanqati utruq al-ibtida dukkan hanyoyin bid'a sai su yanki allati yudallilu mubtadi'uha waɗanda waɗannan hanyoyin waɗanda suka kirkira su yudallilu suke batar da mutane ba'dhum ba'dan sashin da batar da sashi da ka bi hanya Allah ka huta وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتتفرق بهم الأهواء سي صري سوية سوية رأيو كان سوسن كرر باسو وانغشينا وانغشينا كوا شكاوا ابن دقدابا عن دين الله تسا سكر بدا الدين الله سوى أن ما سوسن رأي ويتبعون غير ما أمر به maulahum suna bin abin da ba shi ne Allah majibincin lamarin su ya umarce su da shi ba fi qaulihi inda Allah ya ce ta'ala kama ayan malam ya kawo fa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'u wannan hanya ta ce miƙaƙƙiya ku bi ta ko ba haka ba to sirat da larabci namiji ne da hausa kuma mace ne shi yasa bai ce fattabe uha ba an gane ko wajen fassara munin dole mu doke shi mace hanya ta ce ku bi ta ba mu cewa ku bi shi amma su balarabawa sirati mustaqiman fattabi'uhu sai kai hattara wajen fassara wala tattabi'us subula kakku bi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah Allah kai mu da tsari zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine Allah ya muku wasici da shi don ku samu takawa an gane ko hadisai sun zo na manzo sallallahu alaihi wasallam kadiba cikin tafsiri na ibnu kathir karkashin wannan aya da tafsiri na wato mawsu'atu tafsir bil ma'fur mawsu'a ta tafsiri na athar da an karuwaito an gane ko littafi ne mujalladi kusan 24 wanda manyan malaman tafsiri na duniya suka hadu aka tattaro athar da bayani kansu an gane ko da kuma tafsiri da ibnu jarir at-tabari an kawo athar hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa tray zane dogo yace to wannan shine hanyar Allah sannan yayi waɗansu gefe yace waɗannan duk hanyoyi na halaka duk wanda ya bi kowace kofa hanya akwai shedani wanda yake kira akanta Allah kai mu nasari to da wannan ne mutane za su tsira an gane ko wa yaqauna su waɗannan waɗanda sun kibin tafarkin Allah an gane ko sun ka kirin wannan siratun da Allah ya faɗa ya ƙa'una suke faɗawa domin wani yana da atafi ne yattabi'una ghaira ma amarahum bihi maulahu kuma wa yaqauna fi ma haka zaka gane karatun wa yaqauna suna faɗawa fi ma nahahumullahu anhu ga abin da Allah ya hane su min at-tafarruq ina rarraba haythu yaqulu subhana saboda Allah yana cewa ko ko lokacin da Allah ya ce shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku daga addini na addini kenan nan min addini bayani ne ma wasa bihi nuhan abinda an kai annabi nuhu wasici da shi wallazi auhayna ilaik da abinda muka yi ma wa hayi gare shi wa ma wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi ma annabi ibrahima wasiya wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa an aqimud dina ku tsayar da addini tauhidi wala tatafarraqu fihi kar ku sabani a cikin sa annaba dukkan sun zo da tauhidi amma shari'a su ta bambanta na addini na nufin al'aqida dukkan annabi ya zo da aqida aqida su guda ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره dukkan su akida sun kudu da tauhidi amma shari'a a a kowanne da kusa ta shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dan mu fahimci abin da kyau mun gane ko to anan kafin mu je gaba akwai wata kaya mun san nan na shi yasa ɗalibin ilimi yana ɗaukar littafai yana ganin kamar ya cira baka cira ba akwai ƙayar da dole sai an yi maka bayanin ta nan da ya ce shari'a alaikum min addini ya ce ma wasa bihi nuhan sai ce min wallazi auhayna ilaika ko baka nan bane sai ce wa ma wasaina bihi ibrahim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa waye gabace wani haka ne ko to mi an dalilin ma wasaina bihi nuhan wallazi auhayna ilayka ai ya kamata a ce shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa wallazi auhayna ilayka ko karamin kana dan kana yisa ce to ya an kai haka wani mun muna akida ce to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an halice shi kafin a halice su shi kafa maka hujja da irin wannan ta rasa yadda za ka yi ko kuwa cikin ƙur'ani turawa da suke cewa ai ƙur'ani ma a hargitse da shi shi yasa malaman suke yin ilmul munasaba ko wace aya a nuna maka gajin da ta zo bayan wannan aya musamman in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir da littafin Imam al-Bukhari abin nan nuzam durar fi tanasul bain al-ayat was-suwar Imam Suyuti yana littafi tanasul ad-durar fi tanasul as-suwar ko wace sura ga alakar ta da shi sa ta zo bayan wancan sannan kuma ya littafi marasidul mutali'a munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura duk don ka waye ka a cikin qur'ani har gitsa da shi sai a ce ana magana sallah sai a shiga wani bayani ana magana kaza sai kai qur'ani wanda ya zo da shi ba ba ilimi bane bai rattaba shi ba kaga dole sai da ilimi to kaga daga aya sai a ce maka to ai wanda ai hargitsi na hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karshe kuma an ce ma wasila bihi nuhan shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayk wa ma usila bihi ibrahim wa musa wa isa to anan sai ka koma malarabci ka san balaga ta alqur'ani alwawu la tufidu tartib harufan atafi guda uku waɗanda muke da su ba wai dukkan su ba dai waɗanda in kana son ka gane bambanci tsakanin su akwai summa akwai fa'un akwai mi akwai wawu to ita summa tufidu al-atfu ma at-tarafi in dace jaa muhammad summa ahmad to tabbas muhammad shi yazo kuma sai da an ka samu rata da tazara sannan ahmad yazo in dace jaa muhammad fa ahmad to tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad yazo amma babu tazara mai yawa domin alfa'u tufidu al'atfu ma at-ta'qib in dace jaa muhammad wa ahmad yana yawan muhammad ci ya zo sannan ahmad ya zo kuma yana yawan ahmad ya zo sannan muhammad ya zo domin alfawawu tufidu al'atuf wala tufidu karti mun ji wannan da kyau ya za mu gane wannan da kyau shi ma wannan galibi na ita sun makanta wani lokaci ba tana tufin wato at-ta'qib tana zuwa ga ma'ana at-tartib kawai wato azzikiri kawai Allah ya ce falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba sace mi yatiman aw miskinan thumma kana to imani aka farawa sannan ayi aiki alkhairi ko ko alkhairi ayyuka alkhairi da sannan ayi imani a gana na at-tartibu dhikri na fata da fahimta ta kiran ko sun mata ana iya saba mata to aje wannan shi kan shi ta'aqib da anka ce ta'aqib alfa'u tufidu al-atma at-ta'qib shi kuma ta'aqibin nan ana hankalta ma dabi'a abu alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra da Allah ya saukar da ruwa sai kasa ta koma tsanwa shar a ana hankalta mu cewa ba wani lokaci mai nisa da al'ada tsiron zai fito muna ji da kyau ita ko alwawu la tufidu at-tartib ولكن تفيد العطف والذين يبيتون لربهم سجدا wanda suke kwana suna ma Allah sujada wami wa kiyama ko ya kiyama eh in za a sallata masu hankali da sujada da tsara da wani ya kiyama to kiyaman wa sujadan ne don kasan sai an tsayo an ƙari karatu sannan aka sujada sannan kuma Allah ya ce suke cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya to bi an na mutu eh to wa na haya ah kafirai sun yarda da cewa in sun mutu za su tashi nahya wa namutu wa ma nahnu bimabuthi jamhur da yawa daga cikin malaman tafsiri haka sun kace duk da kyau sun ce na mutu za mu mutu wa nahya ayyan mu za su rayu amma in kan dibi qur'ani cewa yi wa nahya sun kace kenan nahya wa namutu wa ma nahnu bimabuthi mun ji wannan da kyau Allah subhanahu wataala a cikin suratu ali imran yake cewa id qala Allah ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya da wannan ne ƴan mu'tazila sai ka suna cewa ahli sunna ai annabi isa ya mutu yace inni mutu fika mini mai kashe ka wa rafi'uka laysa ya dokar da kai zuwa gare ni kuka ce gashi gaje bil qur'ani an kashe shi ya riga ya mutu to anan shubha biyu sun ka boye annabi suka boye kalma ta tawaffi ba kullun take nufin ba mutuwa wani lokacin na nufin bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl nan bacci ake nufi kaga sai doke wanda shika su na biyu kalima ta tawaffi tana nufin alqabdu tawaffaitu daini na karbi bashi na kinan na karbe shi gaba daya kinan Allah na nufin zan dauke ka da ranka da jikinka kama sai suka kiya sai suka dauki wa guda to mutahi a daukan musu ma mutuwa ake nufi alwawu la tufidu tartib inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika don ya ce wallazina bitul li rabbihim sujadan babu dan mu'tazila da gaisu da sannan shi tsayi magana ta rage ta kare to anan da yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka alwawu la tufidu at-tartib wa idh akhadna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuh nawa an ka fara dauka aina annabi nuh an ka fara kai da manzo sallallahu alaihi alwawu la tufidu at-tartib shi yasa ɗaliban ilimi akwai shubuhoyi cikin alkur'ani da sunna in baka tashi kai karatu ba wallahi radda irin waɗannan mutane kan baka yadda ka tattauna da su saboda suna da shubuhoyin da za a bi a karar da kai na fata an fahimce ni da yace shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan akwai abu na karshe da yake son mu fahimta da ya zo ga annabi nuh sai ce wasa mun ji ko da ya zo ga annabi ibrahim sai ce wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa amma da ya zo ga manzo Allah sun ce bai ce wa ma wasainaka ba to me yasa ce wallazi auhayna ilayka saboda ana shakka shi annabin Allah ne a wannan lokacin to sai nuna mu ne muka yi maka wannan wahayi shi yasa sai ki amfani da waccan kalma ta wasiya amfani da wallazi auhayna ilayka shi yasa in ka ga allazi da allazina suna tare da illa abu wallazi da kafaru lahum naru jahannama wanda suka kafir suna da ni to dan mi an ka kawo wallazi da kafaru lahum naru jahannam limadha yadkhuluna aljahannam li'annahum kafaru billah ina fata kun fice ni da kaji allazi galibi yana tare da illa ko dalilin da sa an ka kawo labari wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun limadha wusifu bit-taqwa li'annahum ja'u bis-sidqi duk cikin ƙur'ani sai kayan da matsala ta hidu ba sani kuma fahimta ba kenan dalilin yasa ba a cewa ma wasai naka ba saboda shi yana tattauna da kafirai sun ce ba a yi masa wahayi ba wa ya ƙulun ladi da kafaru lasta mursala to sai ce wallazi au haina ika cewa wasai naka ba don ya nuna shi ne masa wahayi mun gane ko ba mu gane ba to Allah ya taimake mu amin wadda'watu ila Allah ta'ala kira zuwa ga Allah madaukakin sarki da'awatun kira ne ila makarimil akhlaq zuwa ga dabi'o'i na gari wa mahasinil a'mal da ayyuka na gari asalin shi al-a'malul hasana ne larabci sai sai ayi idafatu sifa ila musuf mun ko a ce wal a'malul hasana sai aka ce mahasinul a'mal wa hifzul huquq da kuma kiyaye haƙoƙi ba wannan zai guzo daga majalisar ɗinkin duniya bai koya muna yadda ake kare haƙoƙin mata da ɗiya da wani da wani majalisar ɗinkin duniya an kirkira ta alif da 1945 bayan yakin ƙara yakin duniya da biyu ammin nafsan karan sanka ƙur'ani ya yi shekara 1400 da sabka kuma sai a ce majalisar ɗinkin duniya ta koya mana da ake kare haƙƙin mutane kaga mun akwai hayaniya cikin galamari ba sani ko mun fahimta ba wa iqamatul adli kuma kira ne zuwa ga a tsaye da adalci bainan nasu kankanin mutane bayan tsa'i kullu bi haqqin haqqahu aba ko ne haƙƙinsa wa tanzilihi a saukar da kowanne min almanazili daga wurin masaukai fi masu ta haƙƙahu daga abin da ya cancanta musulunci bai ce adalci ba tsakanin musulmi da musulmi sai ce wa idan hakamtun bainar nasi an tahkumi da adal bai ce bainar musulmi na ba bai ce bainar musulmi bainar kuffar ba sai ce a bainar nasi sai yasa Allah bai rada azalunci kafiri ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko waɗanda suka fi kowa adawa da Allah Allah ya hude su mutum biyu ne suka fi kowa adawa da masu imani don mai adawa da mai imani yana adawa da Allah man adali waliyan faqad adantu man adali waliyan faqad adantuhu bil harb qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin to sai Allah ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu lil yahuda wallazi na ashraku kaji su sun fi kowa adawa ko da masu imani kenan babu makiyan Allah irin su amma sai Allah ce mushrikai wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadif wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'tadif makiyan Allah ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hana ma shiga makka babu wani haƙi amma an kace ka aita addinci ai adalci to mu yanzu du'at ga munan wa junanmu da'awa kuma ahli sunna amma ina adalci yake juna illa man rahimallah mun ji wannan da kyau yahudawa makiyan Allah ne da Allah faɗa ko ba yahudi aka zalunce shi aka yi sata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi aka dora bai kafin ayi hukunci manzo Allah sallallahu saboda ya yadda da wadannan mutane bai san gaibi ba an gane ko in mun ce bai san gaibi ba shine bai san gaibi mutlaq ba domin akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad shi gaibi muqayyad gaibi ne wanda Allah ya sanar da sashi daga cikin bayan shi to annaba sun san sashi da abin da ya sanar da su alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi rusula amma al-ghaibul mutlaq sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah dan musu yadda zamu tattauna da wani yanci an ce manzo sallallahu alaihi wasallam gaibi ba sai ce a ayan wulakantar da shi a ya san gaibi wanda Allah ya sanar da shi saura kuma Allah ya kibanta da sanin shi mun ji wannan ya yi hukunci sai Allah ya saukar da ayoyi tun daga sama ta bakwai tun daga lauyin mafu daga wajen shi ya kare haƙƙin kafiri ba yahudi ya ce inna an zalna ilaikar kitaba bil haƙƙi li ta kuma bainan nasu bi ma'araka Allah wala ta kullin ha'ini na khasira wasu tagfirillah inna Allah kana gafuran rahima ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أشياء أفوكا ألياتي تاكاي إن كاكاري متاني دنيا لا هنا أنك زوتين كنا يكاليس إن دي كان كرياني من جوانا دكيو alkur'ani kenan to yanzu mu da adda waɗanga irin misalai har wani da zakwa ce mu yi adalci ya koya muna adalci in an Allah ya kare haƙƙin yahudawa da mushrikai to ina ga ahli sunna muna cin junan mu har wani lokacin muna yi juna kiran ƙarya don cin wani buri da duniya ya kamata mu dan wai karatun ta da su Allah ya shirye da mu malam yace to wa bidhalika da wannan ne ya tahaqqaqul ikha'u yan uwantaka ta gaskiya za ta tabbata wal mawaddatu da soyayya bainal mu'mini tsakanin mu'minai wa yastatibbu al amnu tam al amn aminci zaman lafiya at-tam cikakke yastatibbu ya tabbata wan nizamul kamil a samu tsari kammalalle cikakke dakhila karkashin ko cikin itsari shari'atillahi karkashin shari'a itsari an ce itsari kamar karkashi na shari'a ta Allah subhanahu wanda yake ya tsarkaka wata ala kuma ya daukaka وتضمحل كل الأخلاق السافلة وتضمحل ذات يروني ko ta bace idmahalla shine da'ufa da larabci amma ana nufin za su bace ko su yi rauni ko abin nan kullul akhlaqi dukkan dabi'o'i as-safila kaskantattu asalin safila waɗanda sun kai ƙasa amma na kaskanci ake nufi wal a'malu sayyi'a da munanan ayyuka wan nuzumul jahiliya da tsare-tsare na jahilci waɗanda ba su da alaka da shari'a almustamaddatu waɗanda an ka ciro min alƙawanin alwada'iyya daga dokoki na waɗanda ɗan adam ya aza wal aqaid albatila da kuma aqidodi na ƙarya an gane ko wa yadhillu kullu man qamu biha wa yadhillu ya kaskanta kullu man qamu biha waɗanda duk sun ka tsayo akan irin waɗannan ƙa'idodin duk wata ƙasa wadda take aiki doka ba ta Allah ba sai ta kaskanta domin za ka ga tsarinsu duk dokokin da suke bi karshe sai a ce an yi fashin sai a ce a dawo mana Allah an kaskanta ko ba a kaskanta ba france 24 aka yi wani emission akwai profesoshi na kasar faransa na sociology waɗanda manya ne kun san su manya-manyan masaransu in ba wani babban taro za a yi ba ko wani babban emission ba ka ganin su suna can wajen risharshi shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan profesoshin na faransa na sociology gaba ɗaya kaf emission france 24 ya ce yana da kyau a sanya tarbiyyar musulunci cikin lakon-lakon ko makarantun boko na gwamnati na ƙasar faransa to kuma ana iya emission ce da ana iya kira sai an ka ce za a yi islamizan faransa kun sa haka da suke profesa ne shekawo dalilan shi ana fahimta ta shi bature dan hujja na ba irin mu bari da aka zancen karhi da kulli da dan sanda da wani abu hatu burhanakum sadiki da mu daga aiki da karhi karhi bai maganin matsala kwantar da ita na kai kahin shi ko wanda an kai ma shi shirya wallahi shikenan wannan professor ba musulmi bane ya ce dalilin da ya faɗi abubuwa guda hudu amma uku nake tuna ɗayan namanci ya ce dalilin da ya sa suka ce a kai tarbiyyar musulunci cikin lakon-lakon ko makarantun boko na faransa ya ce dalili na farko har yanzu ba a taba ganin inda wani musulmi ba ya wuce iyayen shi a ƙasar faransa ko shekara nawa gari shi idan musulmi yana da shekara 60 baban shi na da 80 yana biyayya gari shi ya ce su ko 'ya'yansu da shekara 18 ba su musu biyayya mun je ɗaya ko ya ce abu na biyu duk gidan kaso wanda ake barin musulmi suna zuwa suna wa'azi bincike ya nuna kashi saba'in zuwa tamanin cikin ɗari waɗannan 'yan kason in sun fito mutane daga suke komawa na uku ya ce har yanzu a tarihin turai ba a taɓa ganin musulmi guda ƙwaya tal wanda ya taɓa kai baban shi maison de retret ba a kai tsoho gidan da ake reno na tsohi su gudu su ta yesu ya ce to aiki nan ko waɗanda su ne dalilin shi kaga kenan wannan ya nuna ashe duk ci gaban da suke kiran suna da shi ashe ƙarya suke mun fahimta ko a ƙasar faransa wata mata ta turo ɗanta ya musulunta da ita da ɗanta ita kafira ce yaro ya zo shiga inda musulmi suke ya ce a washe kalmar shahada zai shiga musulunci sai malamai suka ba a washe kalmar shahada sai an bincike shi kai ina kake ina garinku iyayenka da komi adres complain mamaka musulma ce a a babanka musulmi ne komi dai ba su bayani sun yarda da ka shiga musulunci ya ce eh mamma shi ta da shiga musulunci tana ina ya ce tana nan bakin koha an ka ce ta shigo ke musulma ce ta ce a a kuma kika ce ranki shiga musulunci ta ce eh to me yasa ta ce saboda ban taba ganin wani musulmi ba ya kai baban shi mai zon de retret gidan renon tsohi to ni ko yanzu girma ya hawa kama ni son da kai shi shiga addinin na shi wallahi inda za mu fara ba da irin waɗannan misalai ƙasa amerika da ƙasar faransa da ƙasar ina wallahi sai mu kai su hanyar labar mu karewa a lokacin da obama na shugaban ƙasar amerika sai aka samu crise economic tattalin arziki ya yi tsanani na amerika manya-manyan bankunan amerika sun shiga cikin suka ruguje saura-saura suka shiga cikin bashi amma duk bankunan da ba su mu'amala da riba na musulunci ba su girgiza ba sai sun kace ai musu research ya mai amsan makudan kudade ya shiga bashi ya tsiyaci ya talauci amma mai amsa yan kadan ya tsaya cak hankali bai doka wannan wanga bai mu'amala da riba sai aka gano hikimar mu'ujiza ta alkur'ani Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ar-riba da larabci kaji mu'ujiza ta alkur'ani shine az-ziyada raba yarbu zada wa nama wa kafu to yamhaqu Allah yana ɗebe albarka ar-riba abinda yake haɓaka kuna gani a ido wa yurbi yana haɓaka a sadaka sadaka me yasa aka sanya mu suna sadaka sadaka saboda wanda ya bada ta ya yarda cewa Allah zai bashi sakamako shi yasa aka sanya wa aboki suna sadiq domin yana gaskata ka kana gaskata shi salamun ala duniya inji imam shafi'i idan lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd musifa shi yasa an ka sanya masa sadakin mace sadaki domin yana nuna cewa tabbas mutumin ya gaskata yana son mace mun ji wannan da kyau to wa yurbi sadaqat Allah yana haɓaka sadaka wannan ai sadaka a zahiri mice ce ka ɗauka ka bayar to in ka ɗauka ka bayar ya ragu ko bai ragu ba sai Allah ce to wannan shi yake sa ma albarka haka ta tabbata mai mu'amala da tsarin da Allah ya ce sai gashi bai kai kasa ba wanga mai kwasa kudade sai gashi ya kai kasa shi yasa sun fara dawowa kan ya za a yi wasu bankuna su sanya tsarin musulunci a cikin yankunan su akwai wani yaro a kasar faransa da shi ya kamata mu kulle mu ci gaba da karatu ya ta yi hutu ko kwanje ko ba kansa a kasar america sai ɗauko jirgi ya dawo sai ma iyayen shi waya jirgin su zai taso lokaci kaza zai sabka lokaci kaza suka shiga bacci saboda daddare sun tsuwa cikin jirgi sai aka sa wani film wani mutum mota ta kabar iyayen shi ta kabar ko baban shi ne ko wani mahaifin shi assurance ta ba shi kuɗi masu yawa tunda kusan sun san cuce so ana ɗauka assurance ta lahiya da ta jiki da ta kare da ta hada ta faɗo zuciya ma wani lokaci sai a ɗauka yaro da ya kano wannan film ya shigo ɗauko taksi ya zo gida iyayen shi sun tsuho sai samu ya giya sai ya ɗaure su ya zuba mu gida isin sai kunna wuta mi a tunanin shi assurance za ta ba shi kudin assurance na baban mashi da baban shi saboda wancan wanda an ka buge uwarshi ko baban shi an ba shi kudin assurance da aka zo aka yi bincike finalman sai an ka gane wutar ba tashi ne ta yi ba kunna ta ne aka yi sai ga shi gidan kasu wannan yake nuna tarbiyya ta Allah shari'a ta Allah aqida ta musulmi kullun ita ake cewa abbaya amma kuma ita ƙarshe ake bi kinan wayazillu kullu man qamu biha duk wanda ya dauki aqida wanda ba ta Allah ba sai ya kaskanta wada au ilaiha kuma suka kira zuwa gare ta wa aradu sun kaso sadda ibadillah su kange bayan Allah an sabilihi daga hanyar Allah ko ilaiha su kira mutane zuwa ga hanya tasu wa min ajli hadhihi al-umur mala yace saboda wadannan al'amura wa adhafiha da riqi riqin su wa adhafi adhafiha da riqin riqin riqin su min al-masalihi na maslahohi wa dar'ul mafasidi da tunkuɗe banna sara lid-da'wati ila Allah ta'ala maqamun azim wadanda abubuwan da faɗa ma wannan yake nuna maka cewa lalle da'awa zuwa ga Allah tana da matsayi mai girma fil islam a cikin musulunci wasarar ƙa'imu na biha kuma waɗanda suke tsaye akan wannan da'awa suka kasance warifina sun gabi lirrusulil kiram ga annabawa masu daraja fi zalika a cikin wannan domin ya ce al'ulama'u warfatul anbiya shi yasa 'yan shi'a suka ce wai an ce wai cikin akidan ahli sunna wai manzo Allah sallallahu ya ce inna ma'ashar al-anbiya la nuraf ba a gano annabawa amma Allah ya ce yarithuni wa yarithu min ali yaquba wa warisa sulaimanu dawuda ƙwar'ani ne kuma ya ka yi tsaye ka ce to ɗaba an kuya musu shi ba ya za ka yi da shi da ya zakariya ce ya risu ni zai gado ni wa yi su min ali yaƙub ba zai gari daga ali yaƙub shi ɗan zakariya kuma gari ali yaƙub kuɗi da gidaje a'a zancen da awa ake yi da addini da an ka ce wa warisa sulaimanu dawuda annabi sulaiman ya ga dawuda ana zancen ilimi ne da hukunci walaqad atayna dawuda wa sulaymana wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadil mu'min wa waritha sulaymanu dawuda ta fuska hukunci domin annabi dawuda ba annabi sulaiman da ya dan shi ba dan haka ba a cewa ya gare shi shi kadai sai a ce a ai hadisin da yace ba a gano annabawa ai abubakar sayyidina abubakar ina ruwaito shi saboda shi hana mafatima gado haka suke cewa ta ce a ba abukar ya ruwaito shi ba suna nan riwayoyi ne daban-daban in ka kamo wannan sai sai to mun ji to kun ce ba shi kaɗai ruwaito ba to amma kuma ai matan manzo Allah sallallahu alaihi ai ba a fitar da su daga cikin gidan ba sun ka zama na cikin gidan in ba garu na sun ka bumina sun kai ga ka tsaye kana takama da sunna sai dan shi a shi ta wasar hankalinka ku yi ta wasa kura gida ba nasu bai zamanawa na sun kai an gane ko na wucin gadi shi yasa bayan tafiyarsu gidan ya zami masallaci ba wanda an ka biya an ka ba kudin gidan bayan rasuwarsu muwayi waɗannan mutane suna ɗauke da sharruka masu yawa allah ya kyauta malin yake cewa waja'at fil amri biha ya zo a cikin umurni da ita da awaki nan wa bayani fadliha da bayanin farorinta nususul kitabi was sunna nasoshi na alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala allah ya ce li nabiyihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko li kulli ummatin ja'alna mansakan aw ta qira'a mansikan ko wace al'umma mun sanya mata wato tsari na ibada kenan hum nasikuhu za su bi wannan tsari na ibada ko a ce al'umma ta addini ko ko a ce hakka sarai ba suna da su tsagi fala yunazi'unka fil amr kar su jayya da kai a cikin al'amari ba wani sabo abu ne ka zo da shi ba kowa yana da su tsagi na ibada wad'u ila rabbika kira zuwa ga ubangijinka innaka la ala hudan mustaqim lalle tabbas kai kana akan shari'a wato daidaitatta tafarki ingantacce tunda Allah ne ya bada shaida kenan ku mu ba mu da shakka wa qala ta'ala Allah ce wala yasuddunaka kada su kange ka an ayatin lahi ba a ce yasuddannaka ba yasuddunaka dalun don mace gare ta saboda wato na jama'a ne yasuddunannaka ne sai an ka shafi nunun daya da wawo wala yasuddunaka an ayatin lahi ba da unzilat ilay kada su kange ka daga hanyar Allah bayan an saukan maka wadu ila rabbik ka kira zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal mushrikin kar ka sance daga cikin mushrikai yafi a ce kada kai shirka wa qala subhana Allah ya ce shar'a lakum min ad-din an shar'anta muku daga addini ko ko addini ma wasa bihi nuhan abinda an kai ba annabi nuhu wahayi wallazi auhayna ilaik da abinda mun kai maka wahayi wa ma wasaina bihi ibrahim da abinda mun kai wahayi mun kai wasiya gare ga annabi ibrahim wa Musa wa Isa da annabi Musa da Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ku tsai da addini kada ku yi sabani akida mun kace ko wagga an sai ta zaman to tafsiriya ce ma wasa bihi nuhan shine an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ma wasai ma wasaina ma auhayna wallazi auhayna ilayka an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi wa ma wasaina bihi ibrahim musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi ta fassara abin da ake nufi Allah ce kabura ya yi girma alal mushriki na akan mushrikai ma ta da'uhum ilai abinda kake kiransu zuwa gare shi Allahu ya tabi ilaihi man yasha Allah yana zaɓen wanda ya so zuwa gare shi wanda ya so wa yahdi ilaihi man yunib yana shiryar da wanda yake koma zuwa gare shi wa ma tafarraqu busarraba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu bagayen don zalunci bainahum tsakanin su Sheikh Sa'di yake cewa abin ban mamaki mutane ya kamata a ce suna sun rarraba a lokacin da suke jahilai amma su saboda zalunci sai da ilimi yanzu sun ka gane gaskiya sai kowa bisa ransu sai an ka rarraba su jahilai jahilci ke sa wasu rarraba su ko mallamai son rai ga sa su rarraba da kaga mutum ya bace duniya kakkace zuwa wata sharha duk abin da za a kawo a karkashin abubuwa na zai shiga ko dai jahilci bai sani ba sai shi ta bankaura koko ya san gaskiya kibinta bas shi yasa Allah kori mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abuwa guda biyu wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa bai bace ba saboda ba jahili bane kuma wa ma yantiqu anil hawa in dai kai ba jahili bane kuma baka mai saurayi to wanda za ka bata shi yasa mallamai wani lokacin da kaga mallami ya abin ga ya san gaskiya na baya son dai wani malami ake ba da labarin shi yana da mata fiye da hudu ko ba malami ne yana karantar da littafin fiqhu na shari'a an kace akramaka Allah kuna kun kace bakin mata hudu ake tsayawa kuma mu mun gabatan ku mallan sun yi hudu to wai akramaka Allah ya dalilin wannan abu yace ba ku ji sunan mu ba an kace a yace manya masu da cangayya su mai masu na cangayya Allah ya ce to walau la kalimatun in ba dan da kalima ba sabaqat min rabbika ko baka ba wanda ta gabata daga ubangijinka ila ajalin musamman zuwa ga ajali wanda yake abin sanya masu na wanda annan musamman la qudiya bainahum da ay musu hukunci amma Allah ya faɗi cewa wannan kalimar sai an zo ran tashin alkiyama zai hukunci thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa innal ladina urithul kitaba wadanda anka gadan musu littafi min ba'dihim bayan su lafi shakkin suna cikin shakka minhu daga gare shi murib wato shakku wanda yake sawar ana iya cewa wato imauta daga arraibuna an gane ko suna cikin shakka wanda take mai sawar demuwa mun gane wannan ko shi yasa qur'ani bai ce awrasa ba malamai suke cewa don in ka ji Allah ya ce ataina ko aurasna ya danganta fi'ili zuwa gare shi to galibi wuri ne na gari thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina kuma kadan bane wa qad atainaka min ladunna dhikra wuri ne na yanzu amma in ka ji ya cire fa'ilin to shikenan bannata an kai galibi shine ake cewa galiban ba ko ina ba kaje ce wa innal ladina urisul kitaba a gani bai ce a wurafin alkitaba lafi shakkin min humri ba saboda ba mutane ne gani ba ko haka ba wa innal ladina utul kitaba da ya lamuna annahu lakum min rabbihim amma kuma sun kibin gaskiya amma sai ce alladina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna galibi in kaga ya kawo fa'ilin to wurin kwarai ne galibi an gane ko Allah ya ce to fali zalika don haka bayanin da mun kai maka ya fito karara fad'u kai kira wastaqim kama umirta ka tsayi irin yadda an ka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum kan kabi son su don son rai bai taba karewa ba son rai bai taba karewa ba ka bi Allah kawai in ka bi son ran wani gobe wani sai cewa kabar nashi kabar nawan ka kama nawan wa qul ka ce amantu nayi imani bima anzalallah da abinda Allah ya saukar min kitabin na littafi ma'ana na littafai nan annakiratu littanbihi idan ba littafi guda Allah ya saukar ba Allah ya saukar da Qur'ani ya saukar da Taurat ta baka da Injila to in kace nayi imani da abinda Allah ya saukar na littafi littafi guda na to sauran littafin ba nan min kitabin min kutubin ake nufi annakiratu litanwiya kuma akwai aljinsiyya tanwiya nau'uka da ainun na kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba al-jinsiyya ce wa anzala ma'ahum jinsal kutub wa umirtu li a'dila bainakum an umurce ni in yi adalci tsakankanin ku suratu shura aya ta 13 zuwa ta 15 wa qala ta'ala Allah yace wal takum minkum ummatun a samu wata al'umma daga cikin ku yad'una ila alkhair wanda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suke umurni da abu nagari wa yanhauna 'anil munkar suke hani da abun da yake mummuna wa ulaika humul muflihun sune masu rabauta duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin su wala takunu kalladina tafarraqu kakku zamanto tamkar waɗanda suka rarraba wa ikhtalafu suka yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu kaku ga lokacin da hujja ta zo bai dace ai sabani ba amma saboda son rai da zalunci sai a rarraba wa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma Allah ke muna tsari kafin mu je aya ta gaba nan akwai wata wasu kayoyi amma dai bari mu yi kokari mu dan cire su sai mu yi kokari tun da lokaci ya matso mu karanta wannan aya ta karshe tun da cikin hadisi za a shiga insha Allah ta'ala darasi na gaba sai a shiga cikin su muna ji da kyau wal takum minkum a samu daga cikin ku shin wagga min tab'idiyya ce ko ko li bayanin jinsi ce in mun ce tab'idiyya ana nufin sashi ake nufi kenan ba kowa zai yin wa'azi ba sashen ku zai yin wa'azi in mun ka ce min libayani jinsi ce to kenan duk musulmi zai iya yin wa'azi hau waɗanda sun ka ce min bayaniya ce sun ka ce kowa ma zai yin wa'azi ga hadisi ya zo balle wu'anni walau aya kuma ƙarshen aya Allah ce wa ula'ika humul muflihuna akwai damiru akwai alhasu muna ji da kyau maimakon a ce wa ula'ikal muflihuna ai shi kenan sai an ka ce humul muflihun alhasu su kadai ne za su rabauta kenan ko in ba haka nan ba kenan wanda bai wa'azi ba zai rabauta ba sun ka ce kenan kowa yana iya wa'azi waɗansu sun ka ce a'a min littaba'idita sashi ake nufi domin ba kowa ke da ilimin da zai yi wa'azi ko ba ka dan bari sai wasu malamai su shiga tsakiya in ka ce ko dakanta ko dakanta ko ba haka ba tunda in wagajja na wagajja na sai a samu hukunci ko yara suna darga suna rikici wanga ce lemoto ake cewa wanga ce lamoto ake cewa sai sun ka zo sun ka iske yassu tana hira da samarinta shi ko bai da kwalba ƙarya ta bi kaɗe ta an kasa ce garan firar na ce lemoto ake ce ya ce lamoto ake ce suna so sharaba musu gargama an ɗauko aiki ko ba ɗauko ba ya ce kudakanta kudakanta ai ba abin rigima na ba ya ce ka dibi wanda a saman shi in ka gama cata ka ce lamoto in ka gani miji na a saman shi ka ce lemoto in kuma babu kowa saman shi ka ce moto ba haka ba sai malamai suka ce minkum ana iya ɗaukar ta tabi'idiyya saboda bayyuwa kowa ya zama malami mai da'awa wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كما من تنا إيه دوكا بيانية kowane musulmi zai iya yin wa'azi amma ya tsaya daidai gwargwadon iya ilimin shi in akwai wanda shi ka ilimi kai sai kai shuru akwai inda mai kawa'idi shi alliba min juma'a kai akwai inda wanda ma bai iya kawa'idi ba shi kaɗai na iya alhamdu dole shi alliba min ko an ji ko an so kenan sai a hankalta ma munasaba to da haka sun ka tsere ban sani ba kun yarda da su eh inda babu irin ka dole kai na za ka yi ko ba ka nan bane ba yadda za a yi sai kai duk yadda kake ganin ba kai karatu ba in ka shiga cikin wadansu sai ka gane kai karatu wallahi ta yi cikin service service namu in ba yanzu ba mai gadi na gaba da sallah tule deje ya ansam ko an ka ce bismillah non non non ça se fait notre boulot hein? non do ayi ta akare mai gadi ba su sallah ina fata an fahimci sabanin yan bokon Najeriya kuma mu ma yanzu alhamdulillah matasa duk sun shiga cikin kowane shaktar ma'aikata suna kan babu lokacin da mu tattauna kan wannan da na baku abin nan an gane ko to dan haka dai sun kace a tsaya tsaka sakkiya in babu wanda ya iya sai kai to ka tsaya daidai inda ka iya in ayar gudata amma ba wai ka shiga da awa ba ka zama yawo wuri-wuri kamar da 'yan tabligi suke cewa ka ce ko ina za ka iya shiga ka yi da awa da hadisi guda ko da aya guda tun da akwai malaman da za su iya yi kai wannan lokaci sai ka bari ka shiga inda babu wani in ba kai ba to sai ka yi mun gane wannan da kyau kuma akwai matsalolin da ba yadda za a yi karamin ɗalibi ya tattauna a kansu kutsa musu shine kai mutum wannan matsayi abin da baka da ilimi akan shi ka zabo da ka tuma ka fada kai bayanai a zo a matsalar da sai an tara malamai na duniya akwai majalisun da malamai na duniya majami'ul fiqhiyya in ma ta lokata akwai majami'ul lughawiyya majma'al fiqh islami na jidda na duniya majma' na rabi'atul alam islami na duniya don waccan hay'a ta fatawa ta kibar ulama wannan ya shafi saudiya ne galibi amma wanda shahidin duniya sai an tara malamai duniya don akwai matsalar da malaman saudiya su kaɗe ba su yawan fatawa kanta don abin ya shafi waɗansu yankuna su kusan waɗannan yankunan ba sai an tsaye an tattauna an tace an yi bayanai an yi bincike a bada fatawa amma mu da mutum ko larabci bai iya ba sai a kama wannan fatawa yanzu yanzu shina shan fiya wata bishi da baka fatawa wa qala ta'ala Allah yace wa man ahsanu qawlan wani na fi kyawun zance ai la ahada ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ga wanda ya kira zuwa ga Allah addinin Allah gaskiya tsagoranta wa amilu salihan kuma shi ba shi ga an kai aiki da shi ba yace ku yi bai kuma baya ba haka ba wa qala innani minal muslimin yace ni ina daga cikin musulmai babu babu wanda kai gare shi kenan istifhamun ne mashubun bit tahaddi an gane ko shi na tare da kalubalanta ba wanda kai gare shi kuma tabbas babu wanda kai gare shi da yawan musulmi saboda lokaci ya matso kuma an dai samu abin da an ka samu dai kamata mu dakanta abin da muka faɗa zaman turi Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh